إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna sha biyu ga wata na zulqa'ada shekara ta 1446 hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda haka in ya dace wa goma watan biyar miladiya na 2025 darasi na goma sha takwas a cikin littafin sahihu siratin nabawiyya za mu tashi safaha ta hudu. malam yana mana bayani akan abin da ya shahi kaifiya da yanayin zawon wahayi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan da hana wasu fandararru daga cikin shaidanu akan satan wannan zance da ake wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda kar da gaskiya ta cakuɗe da abin da yake ƙarya ne bayan alhafiz ibn kathir mawallafin littafin na asali ya gama bayanin shi sai mala albani yake cewa al-mustadrak wanda kuma mun gani tun a matashiyan karatu idan mala ya ce al-mustadrak kenan wani abu ne wanda shi albani shine idrajin shi mala ya ce an abi hurairata radiyallahu anhu anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallama qala hadisi daga abu huraira Allah ƙarin da gare shi lalle annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce idza qada Allahu al-amra fi as-sama'i darabati al-mala'ikatu bi ajnihatiha khud'anan liqawlihi idza qada Allahu al-amra idan Allah ya zartar da wani al'amari a sama darabati al-mala'ikatu sai mala'iku su buga bi ajnihatiha da fuka-fukansu sai su zubda fiffiken su ƙasa mi yasa yace khud'anan liqawlihi saboda kaskantuwa da nuna cewa su ba kowa bane a gaban a gaban maganar Allah subhanahu wataala yace ka annahu silsilatun kai ka ce wata wata wata sarka ce ala safwanin akan wani falami na dutse idan aka watsa shi a lokacin da maganar ta zo za ta zamanto wani ƙara a gare su wanda zai sa gabaki ɗayan su kowane mala'ika ya sabke fiffiken shi sannan kuma yana mai abin da ya shahi kaskantuwa a gaban Allah subhanahu wata'ala sai ce yanfuzuhum zalika wannan sautin yanfuzuhum ma'anahu ya ummuhum yana haɗe su gaba ɗaya kina idan aka yi wannan magana tun daga mala'ikun da suke sama ta bakwai har sama ta ɗaya gabaki ɗayansu wannan sautin zai haɗa su gaba ɗaya kuma kowa zai zube ya kaskanta a gaban magana Allah subhanahu wata'ala wannan haka duba magana ɗaya ce daga cikin maganganun da Allah zai yi amma mu a yau ga ƙur'ani su kutum da guda a hannunmu maganar Allah ce amma ana karantawa sai ka samu wasu daga cikin bayan Allah kuma sun nuna halin halin fandara da rishin kaskantar da kai a gaban maganar Allah subhanahu wataala Allah shirye mu Allah yake cewa hatta idza fuzzi'a an qulubihim har yayin da fuzzi'a ma'anahu zalal khawfu kenan yanzu lokacin da Allah ya yi magana sun shiga cikin wani firgici da wani yanayi kuma kaso da yawa daga cikin su ma sun zama to sumammu hatta idza fuzi'a an qulubihim lokacin da aka yaye wannan tsoro daga cikin zukatan su mala'iku qalu za su faɗi cewa ma za qala rabbukum sai shashan su sai ya tambaye shashe ni ubangijinku ya faɗi kenan su a lokacin da aka yi magana ma su gabaki ɗaya sun shiga cikin wani yanayi maganar Allah kenan maza qala rabbukum lillazi qala alhaqqa wa huwa alaliyul kabir za su tambaya kenan ga mala'ika jibril mai ubangiji ya faɗa kenan su mala'ikun da suke kusa da jibril za su tambaye shi mun karanta a baya hamalatul arshi sannan abin da ya shahi sama ta bakwai sannan abin da ya shahi sammai ga baki ɗayansu har sama ta ɗaya lillazi qala ga wanda ya ce alhaqqa sai ya ce musu qala alhaqqa ubangiji ya faɗi gaskiya wa huwa al-aliyul kabir kuma Allah shine al-aliyu madaukaki al-kabir mai girma subhanahu wataala to wannan maganar da wani kaso daga cikin mala'iku suka tambayi mala'ika jibril ya musu bayanin ga abin da Allah ya ce kaga lokacin magana tana ina tana sama ba sabko da ta kasa ba a lokacin manzala ke cewa fa yasma'uha mustariqu as-sam'i sai su ji wannan maganar suwa masu satan saurare su ne aljannu yace wa mustariqu as-sam'i yace hakaza sai ce masu satan zancen nan haka suke hakaza haka suke kaman yaya yace ba'dahu fawqa ba'din su wannan aljannun shashen su akan shashe shashe akan shashe haka suke har su ce can sama sai yake cewa wa wasafa sufiyanun bi kaffihi sai sufiyan ya wasafta cewa ga yanda su waɗannan aljannu suke wajen zuwa sama su sauraro abin da aka faɗi a sama sai ya ce fa harrafa wa baddada kenan sai ya juya hannun shi haka harrafa wa baddada sai ya raba tsakanin yatsotsin shi kenan haka suke ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya har su je san sama وحرف أو فحرفها وبدد وفي لفظ وفرج kenan ya raba tsakanin baina asabi tsakanin yatsotsin shi fa yasma'ul kalima yanzu aljannin da yake can sama sai ya jiyo wannan maganar wanda aka tattauna tsakanin mala'iku da mala'ika jibril to daga ya jita me zai fa yasma'ul kalima an yaji wannan maganar fa yulqiha ala lisani sahiri aw kahin kai tsaye mala'ika wannan aljanin da ya ji na can sama sai ya ma na ƙasan shi na ƙasa sai ba na ƙasa na ƙasa sai ba na ƙasa har a kawo ta wajen asahir boka alkahin dan duba kenan wajen boka dan duba sai a kawo wannan kalma akan ca ga abin da aka jiyo a sama sai mazalla ke ta faruba ma adraka shihabu almustami'a qabla an yulqiyaha ila sahibi ila sahibihi fayuhraq ya ce yana iya yiwuwa rubama wani lokaci adraka shihabu wannan wannan tauraru wannan da yake zuwa yana ƙona su adraka sai ya riski almustami'a wannan aljanin da ya ji wannan magana sai tauraruwan ya same shi qabla an yulqiyaha ila sahibihi kahin ya ba na kasan shi maganar ko kuma a ba shi boka maganar fa sai a ƙona waɗannan aljanna suka ji wannan maganar kenan wanda yake dauke da magana sai a kona shi shine zaka ga wata wuta ta yi shar haka wannan tana bin waɗannan shedanu wanda suke zuwa sama satan magana ne yace wa rubama zai iya yiwa wani lokaci kuma alqaha ya samu daman da zai isar da wannan kalmar zuwa ga boka qabla an yudrikahu tun kahin wannan tauraruwa ta samu shi wannan aljani sai zama to magana kenan ta isa bakin boka manzala ce shi kenan abin nema ya samu fayakzibu ma'aha mi'ata kaziba sai ya yi ƙarya ɗari a dalilin wannan gaskiya ɗaya ne shi shi wa ɗaya ne shi amma an ya fara limka ta ya rika kantara ta ya rika ɓaro ta kala daban-daban zai rika wallafa ƙarya kala-kala sai ya yi ƙarya ɗari wannan ƙarya ɗarin kuma gaskiyan nan ɗaya da ya faɗi ita za ta zamanto mashi a matsayin garantin waɗancan ƙararrakin da zai yi fayuƙalu sai a ce alaisa ƙadƙala lana yau mu kaza wa kaza ai wannan bokan da kuke gani rana kaza lokaci kaza shine ho ya ce mana kaza da kaza kaza wa kaza kaza da kaza sai a rika hudu abin da ya hudu ai ya ce kaza ya dubo kaza ya hango kaza fayusaddaqu bitilkal kalima sai a gaskanta wannan bokar bokan a dalilin wannan ɗaya ɗayar kalmar allati sami'a aw allati sumi'a minas sama wanda aka ji daga sama a dalilin kalma ɗaya da ya ji daga daga sama to wannan kalma sai ta sa duk irin ƙaryar da zai sai a gaskanta saboda ana ga cewa ya ce lokaci kaza za a yi aiki kaza kuma abin ya zo ya faru a yanda ya bayani wannan ta bangare ɗaya kenan zai iya yiwuwa ubangiji subhanahu wataala yayi talala ga bawa ya zo a yi ta abubuwan da suke ba daidai yin ba kuma ubangiji ya kadarci cewa abin dama haka Allah kadarta shi sai ya zo ya faru shi kenan wannan sai ya ɗimautar da dukkan wani mutumin da yake ɗimautacce sai ce ai ya ce kaza ma an gani ya ce kaza ma an gani to komi ya haɗi yana nan a matsayin shi na makaryaci kuma babu wani abin da ya sani a cikin abin da ya shahi gaibi na ubangiji subhanahu wataala bai san komi ba inda ya san abin da za a yi shi da ya ma kanshi da kanshi mana inda da gaske ne yana arzutawa ko yana taimakawa ko yana kawar da bala'i ya hana wani bala'i ya same shi mana shi ma yanda bala'i zai samu kowa abin da Allah kadarta shi ma haka zai same shi ina ina maganan cewa yana kaza yana kaza duka ƙarya ne daga kar da mutum ya ya baiwa bokaye kunnen shi ko zuciyarka saboda za su hallakar da kai kuma za ka hallaka saboda matsalan imaninka ne zai zage gaba daya zai raba ka da imaninka ne Allah kiyaye kaga idan mutum ya mutu yana gaskanta bokaiwa a ina wannan ya kwanta hagu kware da gaske wallahi ya tayi abaibai Allah kiyaye naka mutum ya hankali kar a ce yana ci ko yana ci ƙarya ne ƙarya ne ko babu wani alheri a cikin wannan to kaga zai yi ƙarya a dalilin kalma ɗaya da zai ji daga sama amma wannan kalmar sai ya fake da ita sai ta zuba ƙarya ga mutane kuma wallahi bokaye da 'yan tsubbu a mataki na hukuma ya kamata a yi maganinsu saboda duwar abin da ka sani na bid'a to ita shirka uwarsu ce kuma ubansu ce kuma kakarsu ce ita komi da komi ce ita ce babbar matsalar da in mutum ya fada cikinta in bai tuba ya mutu to fa magana aljanna fa an riga Allah ya haramta mashi aljanna harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimin min ansar su ko ba abinda suke dora mutane in ba wannan ba banda rigingimu da suke hada tsakanin mutane da rishin zaman lahiya a hada wani da wani a hada wacce da wacce a hana mutane sakat su zaman lahiya su yarda da junan su babu wannan a kaza ai wani ne maka kaza ai wacce ce ta miki kaza kaza kuma duka kare rake ne wallahi kare banza ne nan ma yake ba da labarin sheikh ilyas yake ba da labarin wani wani mutum daga difa ya zo garin nan wai wata tama wata aboki zaman ta magani an kasan karo na cikin falon shi aka cikin wannan ɗakin shi aka sa aka sa maganin da aka yi wannan aka zo kuma ya yarda aljani ya turo shi tun daga difa har nan bulaguran waye aljani saboda yarda da gaskanta shi dai kuma so yake wai a buɗe a gani malai ce mashi wallahi ƙariya ce yake maka ƙariya ne amma liyatma inna qalbuka saboda har ka ɗauko mota ka zo a je a buɗe aka tona karan kuma abin da ya hudun ƙariya ne babu shi rigingimu tsakanin mutane ya wuce alisawa kai shedan in ya kai wani mataki sai ya faɗi ƙaryan kuma ya je ya binne abin ya ce ku je waje kaza kuma shi ya binne shi kenan adawa tsakanin wani da wani ila yaumi tanadi har tashin kiyama shi yasa dama addini bai baka dama ba wani a duwo maka ba abin da za a duwo maka ba wanda ya isa ya faɗi maka abin da za a yi gobe in ba Allah ba babu dan adam abu nawa ya shirya yana ga yana da garanti akan su a cikin kibtawa ido ubangiji ya jagula komi komi ya lalace zaman to sabanin abin da ake tsammani Allah kawai yake kai da Allah da aka boka ba abin da zai iya ƙarya ce yake kaga na manzala yake cewa zai yi ƙarya ɗari a dalilin kalma ɗaya wadda ya samu la'alla in ya samu ma akwai wanda samu ma bayani malai ce akhrajahu al-bukhari wa an aisha radiyallahu anha qalat sa'ala unasun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ani ani anil kuhani aisha Allah kadar da gare take cewa sa'ala unasun wasu mutane sun tambayi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi anil kuhan game da bukaye ɗan duba masu bugun ƙasa da sauransu faƙala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce wa Aisha wannan mutanen ya ce laisu bi shay su ba kowa bane ba tarkace ne kawai cikin al'umma ba su da wata magana ko ta cewa ko wani mutum yana yana yana yana bokanci ko yana ake kira shi da suna a tsubbu ya rika nuna cewa kaman abubuwa madda a hannun suke in aka taba su za a gaba kyau Allah ƙarya ne duk abin da kaga ya faru to Allah kadarta wannan abin zai faru ba wanda ya isa wani abu ba Allah ba ba wanda ya isa in kaga wani abu ya faru Allah kadarta zai faru kuma sai ya faru in duniya za ta haɗu gaba ɗaya ba maganan boka ɗaya ba a bokayen gaba ɗaya su haɗu wallahi wannan abin sai ya faru yanda Allah kadarta shi ba wanda ya isa hana in kuma Allah bai kadarta ba wanda ya isa ya sa wannan abin ya faru wannan shine abin da yake wajibi na mutum mai imani kaga manzo Allah ya ce laisu bi shay su ba kowa bane ba busu iya yin komi babu komi a hannunsu su ma da kansu bi ne suke to amma zaka samu kare da ke da suke mutane mutum ya sa shi gaba karanta mishi karatun banza banza a nuna mishi arzikin ma da yake da sa hannunsu ne kuma su suka ga dama su suke mishi aiki su suke dubo kaza a dubo kaza Allah kiyaye qalu ya rasulullahi sai waɗannan mutanen suke cewa ya ma'aikin Allah fa innahum yuhaddithuna ahyanan ash-shay'a yakunu haqqan ya ma'aikin Allah wani lokaci boka zai bada labari akan wani abu kuma sai aga yazo ya faru haka nan yanda ya bada labarin yazo abin ya faru a haka nan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa tilkal kalimatu min al-haqqi wannan kalmar ɗaya ce ta gaskiya da shaidanu suka jiyo mishi daga sama yake cewa yakhtifuha yakhtifuha aljinniyu wanda aljani zai zai zai zai kawo zai kamo ta idan ya kamo ta fa yaqurruha fi udhuni waliyihi sai ya zo sai ya faɗi wannan kalmar kalimatu alqurru ko alqarru shine mutum ya rika maimaita magana a cikin kunnan wanda yake ma magana har ya gane kenan aljani ne yake ɗauko wannan magana fayakurruha sai ya zo ya maimaita wannan maganar fi uzuni a cikin kunnan waliyihi masoyin shi kenan aljani ya sato maganar sai ya zo ya faɗa wa boka wanda yake suke soyayyen juna da su wanda kuma wannan son aljani ba yanda za a iya tabbata sai ka yarda za ka aikata wani aikin da kafirci ne ga Allah subhanahu wata'ala ko a cikin salloli guda biyar ka wasa yin sallah ɗaya ƙwarai da gaske ko kuma a ce maka a ka riƙa yin sallah amma ba alwallah ko kuma a ce maka a ga wani abu na sallah amma ka yi shi kana cikin halin janaba ko kuma a tuɓe ba riga ba wando tsakiyar dare lokaci kaza ka rika kiran shi aljanin ya ma kaza ya kare ka daga kaza an barwa an bar Allah an kafirta ba yanda za a yi shaidan ya maka wannan hidimar ka duba daga nan zuwa sama shaidannu ɗaya hau ɗaya ɗaya hau ɗaya yadda za ka cewa Allah yau don me zai maka wannan hidimar me yake cewa can da Allah ya tada gobe kyamar can istamta ba'duna bi ba'din ko wa balagana ajalana allazi ajjalta lana sai Allah yake cewa istaksartum min al-ins Allah cewa aljannu kun yawaita mabiya a cikin a cikin mutane ya akai haka shedannin za su bada labarin cewa istamta'a ba'duna bi ba'd shashan musun jiya wa shashe dadi mu mun musu alƙawalin kaza su kuma sun yarda za su kafirce maka Allah a haka muka tayi Allah kiyaye maga mutum sai ya kai wani mataki na rayuwa ayyuka na alheri ga sanin karra wanda ya kamata a ce yayi sai ga gare shi la'alla alƙawalin da ya ɗauko ne ba shi wannan daman ba eh ko kuma a ce maka to kai a cikin abin da za ka yi rukunin musulunci kaza dole ka bar shi ko ka bar zakka ko ka bar azumi ko kuma ka bar aikin hajji ko na makamancin wannan ya ginda ya maka wani sharaɗin da ya tabbatar da cewa in ya kafa mumbari gobe kiyama za ka saurare shi Allah kiyaye to shine fa yaqurruha fi udhuni waliyihi qarra dajaja qarra dajaja irin yanda kaga kaza ko kuma wannan dan kwakwakwakwakwakin da take yi tana haɗin abu tana sake maimaita shi to haka shi ɗan inda zai zo kunnan wannan bokan ya rika maimaita mashi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi lokaci kaza a waje kaza da wani da wani da wani da wani halas shi kenan mazala yake cewa fa yakhliquna fiha akthara min mi'ati kadhiba sai ya garwaye wannan kalmar ɗaya ta gaskiya da sama da kalma ko sama da ƙarya ɗari a dalilin wannan abu ɗaya na gaskiya da ya saurara malice a kharajahu a shaikhani in ta hal mustadraku to kaga anan wannan matsala ce wadda tana faruwa a wajen da yawa daga cikin mutane shi ma'aunin shi abin nan da ya haɗi ya ci ko bai ci ba to wannan ba shi bane ma'aunin addini ma'aunin addini haramci ne kawai an haramta kawai kakka tahi kakka yarda da abin da ya haɗi in ku ka yarda to ka kafircewa alƙur'ani mai girma kafircewa qur'ani kuma kafircewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kafircewa manzon Allah kuma kafircewa Allah subhanahu wataala ne ka kenan da a ƙarshe ka tashi a tutar babu yanzu nawa daga cikin musulmai maza da mata suke zuwa wajen dan duba suke zuwa wajen tsubu suke zuwa wajen bokaye gangariya saboda a musu aiki abin cika kazan nan waya ne ake ciki ya ake ciki kamar ya shi me zai iya bincika maka ina kiyaye to wannan lafazin na lafazin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysu bi shay akwai wani mutum adil ibn tahir al-muqbil shi ya dauki wannan kalmar a karan kanta sai littafi mai zaman kanshi wani ɗan ya ce hum laisu bishai su ba kowa ba ne ba kuma bayani ne ya rikai akan bokaye da sifofin da ake gane su da in ma wani abu na abin da ya sha sihiri ya kama mutum ga hanyar da zai biya warware shi da sauransu kaɗan daga cikin abubuwan da za ka gane mutum boka ne kai tsaye in ka je ya tambaye ka sunanka me sunanka me sunan mahaifinka wannan wani kenan wani kuma in yana jin cewa ya ƙoshi aljannin suna kai mashi yadda ya kamata sai ce kai ne wani sunan babanka wani sunan mahaifiyarka wacce aikinka kaza daga gari kaza ka zo duka wannan abu ne wanda yake amsa shi yarjejeniya suka yi da aljanin da ya ɗauko rahoto a kanka ko kuma ya samu wata hanya ta daban ya zama to iya da labari a kanka kai ne baka sani saboda wasu lokuta bokancin wayo ne da dubaru hiyal ne eh rena hankalinka ne zai in ya lura cewa ɗurin bahu ne kai haka nan sai ya tafi da kai wallahi kawai hankalinka ne zai karanta akwai da yawa irin wannan kawai karantanka ne zai ras yanzu ka dubi daga cikin karanta mutane da aka yi sai wani haɗu ka ce a yana bibiyanka ba na kama saboda ya gala Allah kana cikin wasu yanayi masu kyau to yanzu ya ce ana bibiyanka kenan kai yanzu kana cikin wata ni'ima kar a je ni'imar nan ta kubce kuma ka san duniya akwai wannan ɗan bahasada shi kenan daga nan sai ya zarga ka hikuta yi Allah kiyaye daga cikin alamun an yas'al al-marida an ismihi wasmi ummihi wasmi abihi ya tambaye ka sunanka ya tambaye ka sunan ma'aifiyarka ya tambaye ka sunan wane ne to me alakan maganin da za a yi da sunanka musu da alaka wannan matsalan kuma wasu daga cikin masu rukuya suma suna hada irin wannan matsalan ba su an kara ba kawai sun zama suwa wasu ƙwariya ƙwariya ɗan tsubu masu zaman kansu wani turare da wasu kalan wasu abubuwa a ta shaƙawa da sauransu abu na biyu an ya tsuluba ya nema haiwanan bisifatin mu'ayyana ya ce a kawo dabba kala kaza daga kaji mutum yana wannan hirai ta wannan mutumin ya kwatsa wa bokaye ya ce dole sai an kawo dabba yanka dabba a nemi kusancin Allah ko neman waraka wajen ubangiji subhanahu wataala iya daga cikin aiki alherin da zaka iya neman kusancin Allah da shi amma daga kaji an fara ambata cewa dole he sa dole sai saniya dole sai tumkiya a wannan aikin rago ne a wannan aikin kaji za a kawo a wannan zabbi za a kawo farare za a kawo fas ko kuma bakaƙe irin ko kuma wankan tarwaɗa ko na makamancin wannan to ka wanke hannunka akan wannan mutumin boka ne alama ta uku daga cikin alamun gane shi an ya tsuluba dama min zabi'atin tuzba ya nema in aka yanka dabbar a kawo jinin wani abubuwa duka ana yin su kat ana yin su ya ce a kawo jinin wannan jinin kuma da aka yanka dabbar ita dabbar da aka yanka ta wala yusamma alaiha ba a ma kama sunan Allah wajen yanka ta ba saboda dama umarni ne daga cikin wasu umarnin da aljannu suka ba su da aka za a yanka a kawo ko a zuba ma marar lahiya ko kuma a yayyafa a wani bangare na wani waje ko wani shago ko wani gida saboda ana so a ga cewa a wannan matsala kaza ta ta yi kura makamancin wannan haka iya daga cikin alamun bokaye an ya ba asaran mimman ya'ti ilaihi ka saubin aw malabisin dakhiliyatin mutum ya nema cewa za a ma wani magani sai a ce to a je a zo da rigashi ko a kawo takalmi shi ko a nemo rigashi ta ciki saboda za a kitsa abin da za a kitsa ko a nemo gashin shi Allah kiyaye wanda duka ya daga cikin alamu na wanda yake na bukanci ne sannan kitabatu qalasim war rumuz a rika rubuta wasu abubuwa da suke kamanceceniya da maganganu na shirme wanda za a gansu hatta littafa ake sai da na tsubu suna nan sai ya ce maka an ka zo daidai harafi kaza sai ka bude shi ya zamanto haka a yi shi kadir haka wani aka zo a yi shi rom aka je waje kaza a bude kaza a rihe kaza a matsayi kaza a cire harafi kaza da sauransu wani duka iya daga cikin alamun bokanci ne kai tsaye haka iya daga cikin alamun waɗannan abubuwa na bokanci abin da ya shahi layu da ake badawa kaga dai maganar laya an jima ana yin ta a ca ba daidai ba ne ba mazala salasala ya hana inna ruka wa tama'in wa tiwala shirkun amma kai ta dubaru ana ce ai in ta kaza ne ba laihi in na kaza ne ba laihi yanzu laya nawa ake buɗe sai ka samu bayyada alaƙa da karatun ma ƙur'ani ko ta kusa ko ta nesa wasu itace ne za ka gani wani ka samu wani haƙori a ciki abubuwa dai na mamaki to dama haramun ce bawa ya dogara ga Allah wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minina in masu imani ne ku dogara ga Allah dama addini ya haramta shi to iya daga cikin abin da ake amfani da su sai ai amfani da wannan layu har layan ma za ga har da kwado ake sawa sai a sa kwado sai a bama sai a can cikin daji a samu wani wani wani wani rami sai a zuba sai a sa ta a ciki subhanallahi idan Allah ya kadartawa bawan shi shan wahala to ya kama hanya kenan ya kama hanya kenan shi yasa zalunci ne ba karamin zalunci ba sihiri ka sabke mutum daga yanayin da Allah subhanahu wataala ya shi ka dora shi wata duniya ta daban saboda wata manuwar ka kasamtacciya ta zalunci kuma me zaka faɗi wa Allah ajiyar Allah a ban ƙasa Allah yayi shi kai hankalin sa ya shi ake in sai shi za a yi duniya gaba ɗaya da abin da ke cikinta ta isa ta sai hankalin mutum guda wallahi ba ta isa ba Allah ya kyautar da wannan abin gabawan shi kai kuma saboda tsabagin ta kai zalimi ne sai ka zo ka sallabe wannan abin ka zama sababin hutan wannan hankalin za ka bada bayani a gaban Allah kuma ka tuna tsayuwanka a gaban Allah duk abin da za ka yi na gwagwarmayar rayuwa karewa zai za a kare a dangoras a daras a tsaya za a kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala don haka wannan layun duk ana yin su akwai wanda za a sa cikin kai akwai wanda za a ɗarma a tsatso akwai wanda za a rataya a kirji akwai wanda za a sa a damtse kuma ka duba ka ga abubuwan da ake yi a ce maka wannan karya tambaya ne ba a iya tambayan ka ba sai ka amshi bashin mutum ko kana kallon shi na kallon ka sai ka je ka mai sihiri ba zai tambayan ka ba wani kuɗi na ina baya iya ba wani zalunci kai wani zalunci ya za ka wani lahiya kai ya za ka kare lahiya ba za ka kare lahiya ba kuma yanzu wannan aikin wanda zai yi shi mutum wanda yake amsa sunan malami a ce ƙarƙa mata talata ya tsaya ya juyo ya ce a daidaita sau wanda ai su ake zama musulmi ba magana daidaita sau ba to wannan za ka samu duka ana yi kuma mutumin da yake amsa sunan malami kuskure ne ba daidai ba ne kafirci ne ga Allah subhanahu wataala kuma yana hana al'umma ta zauna lahiya kowa bai rarrakuwa ba saboda kana kai aje ya ma kaza ka to maganin waɗannan abubuwa kuma azkar azkaru sabah azkarul masa azkarun nawm in kana karanta su nan gani nan bari kadan ganin bakin tudu eh ba yanda aka iya da kai kuma waɗannan abubuwa inda inda hakikatan cewa duk wanda ya nuhace suna biya mishi bukata akwai kalan mutanen da a duniya ana fama ya zai a su da an badda su an gaza amma busu baduwa saboda ubangijin da ya ajiye shi yake kula da su kuma sun biyo hanyar da Allah ya bada cewa duk wanda ya kaza zai samu kariya daga Allah subhanahu wataala ka duba fa manzo Allah ya karantar da mu in ka je kwance akwai azkar inda za ka karanta Allah zai aiko maka masu gadi na musamman na musamman Allah zai aiko maka su suna gadin ka har safiya ba wani abu na cutarwa da zai same ka ba ko bi karshen wata ba wata fakcir da zaka biya eh a ce wani ma'aikata ne wata ya mutu a su wannan wata su biya mutuwa kullum cikin aiki suke kuma daga ubangiji kuma a kyauta kuma aikin duka lokaci nawa zaka doka ga irin addu'an da manzo sallallahu karantar da kai cewa bismillahi allazi la yadurru ma'asmihi fil ardi shay'un fil ardi wala fis sama ka karanta kafa uku da sahi kafa uku da madaice babu wani abin da zai cutar da kai a cikin wuni ko a cikin dare duka ga sunan kuma arhakatak hisnul muslim ya kumshe su nawa yake dala 100 yake kowa salula dai ga sanar kace kace ko ina amma kaje ke ta kewaye kewaye gidan ya tsubu wani sai ya buga ya tafi daji wani sai ya buga ya yi wane ne kada mi kariya a wajen Allah Allah kawai yake iya kare bawa ai rigingimun bus ya lissafuwa baranta na wani kare ka in jin ka ya tare wannan kohar to aya ko wata kohar kuma ga ta wata taga ga ta wata taga baranta na walillahi junudu samawati wal ardi Allah shi ke da rundunar samai da kasai abin ma da kake jin kariya a gare ka sai zama matsala a kanka da ka dole ne ka nema Allah ya kare ka Allah kaɗai ke iyawa ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha babu wata dabba a ban kasa face ubangiji ne yake rike da kokon kanta to in ba Allah ba wanda zai kare ka ba wanda zai kare ka an tare kohon gidanka da irin kalan makamai kala kala sai wani ya duro daga sama wani ya duro daga ƙasa ko kuma ana zamani haka kawai sai ka tashi zaka shiga ban daki sai ka roye zaka sai ka hadi ka kare daga nan kuma wata rigima sabuwa ta tashi kuma ina masu tsaron suke ba wanda zai iya maka sai Allah Adam dole ya koma zuwa ga Allah Allah kadai yake yi duk yanda ka nema a wajen wani ba abin da zai iya maka shi fa miskini ne abin tausayi ba Allah abin tausayi ne yana can cikin wasu abu da ka ga boka inda yake zaune kai ka sa akwai matsala ai ba yan haɗi maka in dai da hankalinka mutum yana zaune cikin wani tarkace yadda ka san mahaukaci kai gunda mahaukaci da shi tun da shi wancan bai da hankali shi kuma wannan Allah ya mushi ni'ima yayi wasa da wannan ni'imar wani kaho wata ƙwariya wani fatan kura wani kahon damusa abubuwa dai ga suna abubuwa na hayaniya da wani wuri ka kuma mutum a ɓoye dama kowane lokaci a ɓoye shi ko kuɗin ya samu shi me zai da su wahala ce kawai kawai hallaka ne to duka iya daga cikin alamun ko kuma kaga an ɗauki ƙaho an mushi hanci a rataya a cikin gida a rataya duka wannan iya daga cikin abubuwa da suke alamuna na bokanci da abin da ya shahi tsubbu haka daga ciki akwai bugun ƙasa bugun ƙasa a ce ai wanda ya shahara a rabu ya shahara a bugun ƙasa sai ya rarraba maka ita gida gida na kahu na gidan wutan jahannama ba wani da gaske jahannama ce zai kai ka gida gida nan da zai yi wallahi wuta jahannama ce saboda kafirci ne ga Allah subhanahu wataala kafirci ne Allah kare mu shi yasa wallahi mutum ya tashi da azkar kana zaman zaman ka dan kama iska sai sa ka hayaniya sai zaman to sababi na ka shiga wani rudu na daban amma kaga ga sunan azkar ne masu sauki a saukake zaka karanta kuma ubangiji subhanahu wataala ya baka kariya Allah kare mu kenan lita iya da iya da dan fadi kadan malam ya wallafa shi cewa hum laysu bi shay ya dauko su daga daga maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malam yace faslun fi kayfiyati ityanil wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan fasali ne wanda zai magana akan yanayin da wahayi yake zawa wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yace qad taqaddama kayfiyatu ma ja'ahu jibril fi awwal marra wa thani marra aidan ya ce hakika ya gabatu yanayin da jibril ya zo wa annabi muhammad sallallahu alaihi sallama a karo na hari da karo na biyu ya ce wa an aisha ta radiyallahu anha anna al-harith ibn hisham sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah kaifa ya'tika al-wahyu al-harith ibn hisham ya tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya ma'aikin Allah yaya wahayi yake zo maka fa qala sai manzo Allah yake cewa ahyanan wani lokaci ya atini yana zo mini misla misla salsalatil jarsi kamar karan sarka nike ji wa huwa ashaddu alayya kuma shine mafi tsanantuwa a gare ni idan ka ce salsala shine sautu waq'il hadidi shine kaman karan da zaka ji lokacin da aka yadda wani karhe ko wasu karahuna kenan irin wannan karan manzala sallallahu alaihi yake ji wa huwa ashaddu alayya manzala yace iya daga cikin yanayin da yake bani wahala kenan wahayi yana zo mishi yanayi daban-daban yanayin da zai ji irin wannan ƙara to ya hi ba shi wahala akan wani yanayin wanda ba shi ba sai ce fayan fasimu anni sai wannan wahayin ya yanke game da gare ni kenan wahayin ya ƙare an yi wahayi an ƙare sai ce wa qad wa'aitu ma qala duk da na shiga cikin wani hali na tsanani amma na kiyaye wa'aitu na kiyaye ma qala abinda jibril ya faɗi mini sai ce wa ahyanan wani lokaci kuma yanayin wahayi yana zauwa ya tamassalu li almalak mala'ikan yana zo mini a yanayin rajulan mutum yukallimuni yana mini magana fa'a'i ma ya kulu sai in kiyaye abin da ya faɗi kaga hadisin umar ibn khattab go yace bainama nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama إذ جاءه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر حتى حتى زوا قرشي دي كان wannan mutumin da yazo wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kaga malaika Jibril ne amma yazo a yanayin mutum yace yazo mutum ne wanda yake shadidu bayadi thiyab kayan shi farare ne kal gashin shi baki ne lut kuma ba wanda ya san shi ko babu alamar bulaguro tare da shi duk karamin gari kowa san kowa to amma ba wanda ya san shi ko ba alaman cewa ya yi tahiya to ya akai kenan wani abun mamaki ne dama yana zawa kuma taqim taqim taqim zo wajen manzala ya zamna sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi wa qala ya muhammad akhbirni anil islam har zuwa karshe kaga dan ya zo mishi a yanayin mutum shi yasa lokacin da aka kare abin da aka kammala manzala ke tambayar su umar kun san wane ne atadaruna man sa'il qalu allahu wa rasulu a'lam kala yace fa innahu jibrilu yace ai malaika jibril ne ya zo ya karantar da ku addinin shi yasa an yi tambaya aka bashi amsa sai yace sadaqta gaskiya ka hadi sai ce fa ajibna sai muka yi mamaki mutum yana tambaya kuma aka wade ce gaskiya ne wannan kamar dama ya sani to kaga anan ya zo mashi a yanayin a yanayin mutum kenan yana zawon lokaci a yanayi na mutum yukallimuni ya muni magana fa'a'i ma ya ƙulu sai in kiyaye abin da ya faɗi mini qalat aisha radiyallahu anha wala qad ra'aytuhu sallallahu alaihi wa sallam yanzilu alaihi alwahyu fil yawmi shadidil bardi aisha take cewa Allah ƙara yarda a gare ta yace ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sabka a gare shi wahayi a rana wadda take da matsanancin sanyi a cikin lokacin matsanancin sanyi wahayi yana sabkowa sai take cewa fa yafsimu anhu wannan wahayin ya kare daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ta ce wa inna jabinahu wahayin yana karewa sai kaga goshin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya tafassadu araqan yana tunkudo da abin da ya shahi jibi kenan jibi yana keto mishi shine tafassad ya tafassadu araqan kenan jibi yana yana yana keto mishi a daidai lokacin da kuma ana matsanancin sanyi wanda duka yana maka magana akan girman maganar Allah subhanahu wataala mu rika jin kima da daraja da girman wannan magana ta alkur'ani mai girma wanda magana ce ta Allah subhanahu wataala kaga manzo Allah ma yanayin da yake shiga in ana sabka mishi alkur'ani malai ce akhrajahu fi sahihain wa ahmad wa fi hadith al-ifki qalat aisha a hadith al-ifki hadith al-ifki hadithin da aka yi wa aisha kage su abdullahi ibnu ibnu ubay ibnu salul irin su mista da sauransu wani kaso munafukai ne wasu kaso kuma masu imani ne tantangare imani talallabiya ce ta ja su kamar yadda malam zai kawo kisar kenan kamilatan a gaba kenan anan da yana so yi maka ishara ne akan cewa lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya gidan su Aisha radiyallahu anha saboda an shiga cikin wani hali na rudu su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya fesa a cikin mutane ce a ai Aisha jinkirin da ta yi da ita da wani daga cikin sahabbai Safwan ai wani abu ne ya afku tsakanin shi da ita aka je horudu wahayi ya yanke aka kusan wata guda ana cikin wannan halin manzala ya kira aliyu ya ce ya aliyu ya kai aliyu ya ce waya kake ga wannan abin sai ka ta ba ya ma'aikin allah wani sa'u siwa ha kasir ya ce mata wanda ba aisha wasu na da yawa kakana kan kakanta magana kuma aisha ta ji ta sai ta ji magana ba ta mata ba to haka mutane suke tattaunawa wani yana korewa wani na tabbatarwa haka ne matsala ce wanda ta shigo gida na annabta gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda a bada wani darasi ko mai zaman kanshi to lokacin da allah subhanahu wataala sabkar da wahayi ya wanke aisha radiyallahu anha akan cewa innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum Allah ya ce wani kaso ne daga cikin ku la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum li kulli imri'in minhum maktasaba min al-ithmi wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim haka Allah ya sabkar da waɗannan ayoyin gabaki ɗaya aka wanke Aisha tas akan cewa ba ta yi wani abin da yake na gashi nan ba wani abu na laihi babu shi Allah ya wanke ta amma har yau dan shi abu yarra ba kuma ba mu san ba bayan Allah ya magana waye zai magana kuma yarra dan ka gane cewa bata ce Allah kiyaye to take cewa Aisha tace fa wallahi ina muku rantsuwa da Allah ma rama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai ma faraka ma rama ma'anahu ma faraka bai rabu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wala kharaja wala kharaja ahadun min ahli albayti babu wani wanda ya huta daga gidan su ita ita Aisha radiyallahu anha hatta unzila alaihi har sai da lokacin da wa'ayin yazo akai wa'ayi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fa'akazahu ma kana ya ahuzuhu minal buraha aisha take ta sai ya samu manzala salasalama ya kama shi abinda yake kama shi na alburaha alburaha o shi ne ma'anar shi a shidda kina wannan tsananin da yake shiga na yanayin wahayi tunda ita an sha yin wahayi ma a cikin ɗakinta kina tana ga haka ta gane cewa wahayi ne ke sabka take cewa hatta innahu kana yatahaddaru har sai da aka kai matakin da manzala salasalama yana tsiyayar da ko yana tsiyaya daga gare shi minhu mislul jumani kai ka ce kaman wani abu ne mai walƙiya na lu'ulu'u min al'araqi na daga abin da ya shahi jibi jibin shi sallallahu alaihi wasallam walƙiya yake yana sabkowa daga saman daga saman daga saman goshin shi yace tace wa huwa fi yawmin shatin ana cikin wani rana wadda akwai matsanancin sanyi amma wannan jibin yana karewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama min thiqalil wahyi alladhi unzila alaihi a dalilin yaunin wahayin da yake sabka a gare shi kenan yanayin yadda wahayi yake zo mashi yana jin hali na kunci shi na nan manzala sallallahu alaihi wasallam abshiri ya aisha albishirinki ya sha- ya ki aisha Allah ya wanke ki tas ayo ko suna cikin Qur'ani ana karanta su har iya musa'a shine mahaifiyar aisha ta ce wa aisha ki tashi ki yi godiya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ce a ta ce ai ita godiya za ta yi ga Allah subhanahu wataala Allah ne ya wanke ta kaji ibadullahi kuma da suka san haƙƙin Allah da haƙƙin daban-daban mala ce wa fi sahihi muslimin wa ghairihi an ubada ibn samit qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza unzila alaihi alwahyu kar- kariba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wahayi ya sabka a gare shi yana ci- yana shiga cikin halin takura lizalika sannan kuma watarabbada watarabbada wajhuhu sannan kuma fuskar shi tana rikida ta sauya kinan saboda yanayi dai na mutum ya shiga cikin wani yanayi na daban wannan shine wahayi qur'ani da ya sauko ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mala cewa fi riwayatin a wata riwaya wani lokaci saboda yanda yake jin abin da takuran da yake ji wa ghamada ainaihi yana ma rintsa idanun shi wa kunna na'rifu zalika minhu aisha take cewa ai mu mun san haka tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a lokacin da wahayi yake sabka a gare shi lalle tabbas har wani lokaci yana rihe idanun shi wani lokaci idanun shi a buɗe وفي الصحيحين حديث زيد بن ثابت حين نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله yace falamma shakabnu ummi baktumin dararatahu nazalat ghayru uli darari ubangiji subhanahu wa ta'ala abu ya sabkar da aya akan cewa ba sa zamantowa daya la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uli darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala alqa'idina daraja wa kullan wa'ada Allahu alhusna wa faddala Allahu almujahidina 'ala alqa'idina ajran 'azima Allah ya raba tsakanin waɗanda suka yi gwagwarmaya da waɗanda suke zaune 'yan ba ruwanmu ba ɗaya suke ba a wajen Allah da mai ƙoƙarin gwagwarmaya a kan addini da wanda yake zaune a gehe ɗan kallo ne shi ba su zamantowa ɗaya a nan kuma ayat ta sabka a kan Allah ce ba ya zamantowa ɗaya alƙa'iduna wanda suka zauna minal mu'minina a cikin masu imani suka zauna a garin madina ba su ta jihadi ba ba sa zamantowa ɗaya da waɗanda suka ta yi jihadi da ransu da dukiyarsu Allah ya fifita waɗanda suka ta yi jihadi da ransu da dukiyarsu akan wanda suka zauna a gida darajoji masu yawa amma kuma wa kullan wa'adallahu husna kowane ɗaya daga cikin biyu Allah ya mushi alƙawalin kyakkyawa gidan aljanna amma dai wa faddalallahu almujahidina ala alqa'idina ajran azima Allah ya fifita masu jihadi akan wanda suke zaune darajoji masu yawa to anan lokacin da wannan aya ta sabka لا يستوي القاعدون من المؤمنين فلما شكا ابن ام مكتوم ابن ام مكتوم wani daga cikin bakahi a cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya kai kukan dararatahu yani yanayin makaftakan shi da yake ciki ai ba zai iya zuwa yi jihadi ba sai Allah sabkar gairu uli darari banda waɗanda suka kasance ma'abuta uzuri to shi iya daga cikin masu uzuri kaga uzurin Allah ya yi shi a yanayin da ba zai iya wannan aikin ba kuma Allah sauke mishi amma dai ka amincewa kullan wa'adallahu alhusna duka suna da kyakkyawa in aka inganta imani aka yi ayyuka nagari kuma uzuri hana ka huta wannan jihadi to ka tabbatar da cewa kai ma za a baka lada kamar wanda ya jihadin duk da cewa daraja kuma Allah fifita ta wanda suka huta da wanda su huta ba daban-daban ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna bil madinati la aqwam a garin madina akwai wasu mutane yake faɗa wa sahabbai lokacin da aka wuta jihadi ya ce ba ku shiga cikin wani kwari ba ba ku hau saman wani dutse ba ba ku zo keta wani abin da ya shafi zazzabo ba illa kanu ma'akum habasahumul uzur sai sun kasance tare da ku amma abin da ya hana su uzuri uzurin shari'a rashin lahiya tsuha wani abin da yake na rashin lahiyan da zai hana ka huta to Allah zai baka lada saboda niyyar da kake da amma kuma darajar wanda ya huta wani abu ne wanda yake na daban to shi ne anan malai cewa lokacin da nazalat wannan abin ya sabko ga annabi muhammad sallallahu alaihi sallama kala yake cewa wa kanat fakhazu shi zaid ibn sabit yake cewa ya kasance bangaren cinyar annabi muhammad sallallahu alaihi sallama ala fakhizi yana jingine da cinyata yace wa kuntu aktubu ina rubutu a lokacin saboda zaid ibn sabit iya daga cikin kuttabul wahayi ya cikin masu rubuta wahayi ya ce ana cikin wannan falamma nazalal wahayu yace lokacin da wahayin ya sabko yace kadat fakhazi aw kadat fakhidahu tarubba fakhidhi yace saura diris cinyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takariya tarubbu ma'anahu taksur takariya fakhizi takariya bin cinya idan wahayin yana sabka yauni yake doka na ban mamaki wanda duka yana maka nuni akan girman magana Allah subhanahu wataala da kima da take da da darajar da take da shi yasa Allah yake cewa ana cikin suratul hashr me yake cewa لو أنزلنا هذا القرآن على جبل يتي لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سيتي وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إن دا دوسي أكا سبكر وقرآن دا ياي دوغو دوغو أما أنا آدم نكرهن حالي دا كيدا دوسي واهي كرهي دوسي ياهي أما دا شاكا سبكر وا دا حال نزي شكا أما أنا آدم أن سبكر مش أنا كرن تامش ما أنا قتشي واواني حال إزجلي زي ركعي الله كيائي مالك وفي صحيح مسلم عن يعلى بن أمية قال قال لي عمر أتكين صحيح مسلم حديثنا يعلى ابن أمية كيتشيوا عمر يتشيمشي أيسرك أن تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه شن كان son ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin halin ana mushi wahayi sai yace farafa tarafa thawbi sai shi wannan da aka ma magana ya ala ibnu umayya da umar ya mushi magana da umar ya mushi faɗi mushi wannan magana kawai kai tsaye sai ya hudda sai ya ɗaga wani ɓangaren da yake ya rihe mushi fuska na rigar shi an wajihi game da fuskar shi wa huwa yuha ilai sai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin halin ana mushi wahayi bil ji'rana a wannan wurin ji'rana wani makaranta a baya sai ya ce fa idza huwa mahmarrul wajhi manzala yana cikin yanayin fuskar shi ta yi ja sosai ya shiga cikin wani irin yanayi ya ce wa huwa ya gittu mazala sallallahu alaihi wasallam yana wani kaman gurnani ko ka ce wani irin kalan lumwashi idan ka ce ya gittu shine suka ce as-sautu alladhi yakhruju ma'a nafasi an-na'im kaman ka ce shinkori ko wani irin lumwashin da yake hutowa a jikin mutumin da yake yake yake barci yace sai ga mazala yana irin wannan kuma huskar shi tayi ja ya ce kama ya riƙul bakar kai kamar yadda ɗan raƙumi za ka ji shi ko kuma raƙumin za ka ji na gurnani to haka za ka ji mazala salasa yana cikin wani yanayi na lumfashi wani kala daban a lokacin da wahayi yake sauko mashi kaga wani duka ƙur'ani wani abu ne da yake da muhimmanci a cikin rayuwar mutum musulmi ka duba ka ga tun daga harkon sautul fatiha har zuwa minal jinnati wan nas a haka ya sauko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da cewa wani yanayi yana zauwa da sauki amma kuma wani yanayi yana zauwa da tsanani ta a nuna wa ibayi cewa wani magana ce mai yauni inna sanulqi alayka qawlan thaqila Allah ce mu su Allah za mu safkar a gare ka wata magana mai yauni abu ne mai yauni abu ne mai girma saboda maganar Allah ce mala ce wa sabata fi sahihain min hadisi Aisha lamma nazala al-hijab lokacin da Allah sabkar da ayar hijabi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahima yace wa anna saudata cewa sauda kharajat ta huto ba'da zalika bayan haka ila al manasi'i zuwa wani wuri da ake da suna manasi' laylan ta huto da dare ta tayi wannan wajen fa qala umaru sai umar yake cewa qad arafnaki ya sauda sauda mun gane ki tor mun gane kowa ce ce faraja'at ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hita koma zuwa ga manzalla fa sa'alatuhu hita tambaye manzalla wa huwa jalisun yata'asha wal wal wal wal arqu manzalla yana zaune yana abinci wal arqu fi yadihi wani kashi da yake da nama wanda idan ka ce al arqu suka ce shine mana kashin da yake dauke da nama da yawa yanzu idan aka cire wani na sama na saman nan ai na kasan wani nama ne mai yadda ke iya da tafshi ko misali ka ɗauki ƙirjin ya kira shi da suna zabuwa ko kaza kaga aka hudu wani na saman nan a can ƙasa akwai wani mai tafshi to wani shi ake kira da suna al'arku kira irin wannan yana hannun manzala sallallahu alaihi wasallam fa au Allahu ilaihi ita saura take cewa sai Allah yi wahayi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa rafa'a anhu bayan wahayin ya ya kare tace wal arqu fi yadihi wannan kashi yana hannun shi ma wada'ahu bai ajje shi ba thumma rafa'a ra'sahu mazalla ya daga kanshi fa qala sai yake cewa innahu qad azina lakunna an takhrujna li hajatikunna da ya daga kai tambayar da ita sauda ta yi sai mazalla yake ce mata an ba ku izini ku huta a dalilin wata bukata in ta kama amma can ba mai aka ce wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahilatul ula wannan zai zama ta matashi karatu a sati mai zuwa insha Allah ta'ala kenan dai abin da yasa malai kawo shi anan kaga yanzu anan wahayi ya sabko amma kuma manzon yana cikin yanayin shi da yake sannan kuma babu irin waccan takura ta baya a tattare da shi kenan wahayi yana zawwa yanayi daban-daban اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله